وعلى أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا عشرين لديك أفكر عشرين عشرين لديك وكان اجتماع الأولى hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da biyar ga watan daya na lafiya dubu biyu da ashirin da daya Allah tabaraka wa ta'ala muke roko sai mana dace da alkhairin duniya da na lahira don ƙarshen sunayensa muna cikin wannan littafi ma da ba'adal maut yau da rasina sha tara darasi na sha tara Allah tabaraka wa ta'ala muke roko sai mana dace da alkhairin duniya da na lahira da mun sarkin sunayensa a jiya mun ji yadda kai karatu mai tada hankali matuka akan cewa ba za a sauka akan sirati ba sai an tambayi mutum abubuwa guda hudu ta ba da amsa muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala kuma muna tawassuli da sunayen shi da sifofinsa wanda yana aka roƙe shi da suna karba muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da mu ala sirat kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da mu da cikin sunayensa ya tabbatar da bukatu da mu yau za mu kare yin wata magana ne ita ma mai tada hankali matuƙa asnafun ne tumtahanu bin nari yawmal qiyama wasu nau'uka wato bangarori daban-daban an ci asnaf sinfi ne na bangarori na jarrabawa da ake yi da wuta ranar tashin alkiyama wasu wasu bangarori na mutane kenan da za a jarrabe su da wuta ranar tashin alkiyama muna fata Allah ka tsare ni wannan za a magana ne a kan ilil hadisai ne a sabiqai saboda hadisai guda biyu da suka riga suka gabata a can baya a karkashin wannan aka ce man husiba uzriba duk wanda aka bincike shi sosai to kuwa an mai azaba kenan ya gama da azaba duk wanda aka ga bincike ranar tashi har kiyama aka ce komai sai an mai jijjiki aka yi masa jijjiki to kuwa ya gama da azaba saboda haka an aisha radiyallahu anha an samu hadisi daga ummul mu'minin aisha radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala manzo Allah tsira da min sha Allah tabbata gare shi ya ce man husiba usiba duk wanda aka bincika to kuwa an ga mai matsala ba in ya ka tsananta bincike a ranar lahira to ko mutum ya shiga uku binciken nan kawai a tsaida shi a tambaye shi to musiba ce mun ta hal musiba abinda zai nuna mana wannan annabi Isa alaihi salatu wassalam da aka yi magana ranar kiyama bayan yana cikin ulul azmi aka ce ya Isa ibn Maryam anta qulta lin nas ittakhiruni wa ummi ilaha min dunillah ya Isa ibn Maryam kai ne kashin ma mutane su rike ni da ni da mamana mu zama abun bauta guda biyu banda Allah tabaraka wa ta'ala aka ce shi ce gaba daya ba amsan da zai bada sai dai tasbike ce subhanaka sarki ya tabbata gare ka ya Allah ma qultu law illa ma amartani bi ne ban ce masa komai ba sai abin da ka umarce ni ka ce da wa kuntu shahidan ay wa kuntu minni eh wani an yabudullah rabbi wa rabbukum to haka dai da ce to wannan umarnin a bauta ma Allah shi kadai kada hada shi da kowa abinda na ce masa kenan ma dun tufihi lokacin da nake cikin su falan ma tawaffaita ni yayin da ka karɓe ni fa anta kunta anta raqiba alayhi ko ta ayoyi mai yawa sun bace amma dai ma'anar ayoyin lokacin da ka karɓe na ni na mutu to kai ne mai tsaro a kan kai ka san halin da suka yi baya ba ka abin da suka yi ba in ta azibuhum fa innahum ibada za ka yi masa alama bayan ka ne ba wanda zai ce malami ne wani tafiyar lahum in ko ka gafarta masu fa innaka antal azizul hakim kai ne mabuwayi kai ne mai hikima ba wanda zai ce ma kuma dani aka ce an faɗi wannan mun yi maganan baya me yasa aka ƙara ta ayoyin nan da al-aziz al-hakim fitna ko sa'i a littafin da da karanta wannan ke cewa qawaid al-kitab wannan wannan Sheikh Salu Usaini rahimahullah fi kansu gaba daya ya magarki yace an yi wannan ayar ne ta saba ma yanda ake kulle karshen ayoyi domin ayoyi aka ce sunayen Allah tabaraka wa ta'ala da ake kulle ayoyi da su duk ayar da aka kulle ta da wani sunan Allah idan ka koma cikin ayar zaka ga abin da yake da alaka da sunan ina fata an gane idan an yi maganar tuba aka yi magana aka ja ka sai tawwa ba ka tabbatar cikin ayar zaka ga ana maganar tuba ne Allah zai karɓi tuba wasu zai karɓi tuba wasu to amma nan an zo karshe an yi maganar gafara aka ce fahimtar kullau in ka gafarta masa to kaga da yadda ake kulla sauran ne sai ce fa innaka antal ghafurur rahim kama mai kawai ina fata kun gane tunda an yi maganar gafara cikin ayar to amma nan me yasa aka ce fa innaka antal azizul hakim aka ce saboda filin kiyama ake duk daga kafa da ake yi mun bayi Allah ya gama yanzu an zo hannu ba magana daga kafa saboda haka al'azizu ne ba wanda yake sai ya ce mashi yayi ko kada yi a ran saboda kiyama ce yana nuna iko yau gaba ɗaya ba wani wanda yake da ta cewa ko yake da iko shi yasa ya amfani da al'azi yau shine mabuwayi ba wanda zai sa shi ko ya hana shi inda ya ce a kai ka nan za a kai ka inda ya ce a baka nan ba wanda ya ce magana shi sai amfani da al'adu sannan alhakim sannan kuma ya zaul ashiya ala amakiniha Allah ya kala yau zai sa kowa wurin da ya dace da shi saboda shi ne alhakim masana ma'anan alhakim a sanya abu inda ya dace komai za a sa shi a inda ya dace da shi saboda ka yau alhakim ne zai aiki sa zai sa kowa da mai dace da shi in kai mutum wuta nan ta dace ba wanda zai isa ya ce kana kai shi wuta ko shi ya ce ba za a ba an kai shi aljanna kuma ba wanda zai tambaya ce me yasa ka kai zuwa na aljanna dan shine al-aziz shine al-hakim ya fito kan da littafin yana da gata ahammiya mun riga mun karanta cikin shekara goma da suka wuce ba mun manta kawai da isa sunan shi kenan littafin na sau da haka wannan shi ne abin nan kuma lokacin ba a ɗauka ba zai ka nemo shi a bututu yanzu babu shi a bututu sannan ba sa ɗauka sannan aka yi littafin to wannan shi ne abin da ke gaban mu babba to wannan abu da aka faɗi da aka ce man huzi ba urzi ba sai fa qultu sai ummul mu'mina mu'minina ita ce ke ci gaba da mana magana da annabi ya faɗi wannan magana saboda su addini ne gaban su ilimi ne gaban su ba abinci ba ba abin da za a ci ba har wani yanzu an zo an yi magana aka ce wai an kai wata ɗaya ko wata biyu gidan manzo Allah ba dole tukunya ba sai riga babaki ya riga cewa ya za a yi haka ya za a yi ma to wani ma ya yi mamakin a wancan lokacin da ya zo daga baya saboda bai ga lokacin sahabbai ba da aka gaya masa aka ce akan yi kwana talatin a gidan annabi ba ɗoro tukunya ba shi ma ya yi mamaki yadda to me suke ci domin ita take gaya mai umar mumini da kai da kanta ta to me suke ci a wannan lokacin ta ce baƙaƙen nan biyu su muke ci al'akwa da hari baƙaƙe biyu su muke ci ruwa da dalilin su kawai muke ci ba mu gane ba ne abubuwan shi sa lokaci ta riƙi mamaki kuma lokacin wani an magana ya ce babu ce kadai wallahi wani lokacin ba babu bane saboda aka zo da abun annabi ya rabar da shi kofar gida ya ba wasu su su kwasa su tafi da shi shi kuma ya tashi ɗauka ko bai saka shi da cikin gida ba komai ba ka faɗa ba dole kunya ba ka auna yanzu ka gani idan gidanka yanzu nan akwai dalilin a ma sai akwai abinci buredi ma har yanzu ba ɗauka yanzu ba kai da kan kana iya zuwa gidan ka tambaya ka ce akwai abinci na wuce ba abinci sai dai biredi ko ba yi to shi ba abinci gidan nan fa sai dai biredi kauna wannan ka gani kuma an zo lokacin da din babu ne kika ya faru akwai sadda babu ne tunda lokacin ashabu suffa sukan ba da labari su kwana da kwanaki ba su ci ba har su daura duwatsu je su samu manzo Allah ya ce an dade ba mu ga komai ba yau sai da muka daura duwatsu guda ɗaya ɗaya sai to ni guda biyu ma na daura kaga nan kuma babu ne yace ni ma in dai dutse ne to yau da guda biyu na kwana na kwana ina ne ina bani ba na daura dutse guda biyu na kwana ina ne ina saboda kuma kada ya tashi sallah a wannan lokacin ba komai a cikin sai ya fada to da ka sai daura dutse ta ne daura dutse ta na saboda ya nauyi saboda ya tsayu to ka auna ba ne kare mu ci da safe mu ci da rana mu ci da daddare har da kari dan abubuwan da ba za a rasa ba yan kasuwa ba sa nan ne na lada ko akwai bayi bayan sun ci da safan su je kasuwa da ranar su shinkawa da salad da waye da lemu su ci balangu kuma bayan la'asar su ƙara cin shayi su ƙara cin kilishi da da tsire sannan su zo nan to kuma sun koma gida za su ƙara cin abinci amma duk wanda ya yi wannan ciye-ciyen kuma sai ya koma ya daga kai cikin mu san halin da muke ciki ba yanzu ana yunwa kaga ko Allah akwai mutunci a cikin abin nan wani wurin ba ta aka yi da aka riga aka baka Qur'ani ka ta ƙara ce makan ka baka da komi ka gama samun komi ka iya karanta Qur'ani ka gama samun komi ko baka da kokon baka ja baka da komi balle kuma ga addinin ma addinin musulunci an zo an tambaye wani wani ya zo ya kawo shi ma irin wannan maganar ya ce mashi ya ce kana da mata ya ce yana da mata kana da wurin da kake samu ka rabe in dare yayi ka kwana ya ce yana da shi ya ce ashe kai mawadaci ne sai shi da kanshi sai ce ha ina da bawa mai mai hidima ya ce ashe kai sarki ne ba abu uku to da ka murika gode ma Allah murika godiya akan ni'imar da muka samu mu rika auna kanmu kuma da irin abin da za ya gagare mu yanzu kuma cikin ikon Allah muna raye mun ga har mu ne ma wasu wannan ba ce babban nema ba ce to ala ayyati halin dai ita a su addini ya dace da haka duk maganar da annabi yayi suna ji saboda haka in ya fita waje ya faɗi abin da zai faɗi a zo a ba su labari in yana cikin gida yanzu kuma su ne malaman da za su je abin da za a yi yanzu an annabi ya yi wannan magana gabanta ya ce duk wanda aka yi mai tsari ranar kiyama to ko za a azabtar da shi kenan fa qultu sai ita ko ta ce ni na ce ma manzon Allah tunda akwai qur'ani ta ce awalaysa yaqulu Allah to ba Allah ne ya ce ba fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira وينقلب إلى أهله مسرورا كدوبا أم المؤمنين tace ashe ba Allah ya ce wanda aka baki littafin sa ta hannun dama fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wannan da san za a yi hisabi mai sauki za a yi wani hisabi ne mai sauki wa yanqalibu ila ahlihi masruran sannan ya juya ya juya zuwa ga iyalansa yana murna ba ce ba an ce haka ba kun gane saboda haka ai an faɗi wannan da take cewa ai aya ta ce haka an yi bayani akan wannan qalat fa qala sai annabi ya bata amsa sallallahu alaihi wasallam wannan ke nuna firman ummul mu'minin kuma wannan ke nuna afifa ta tausasawa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku dubi matsayin manzon Allah ku kalli soja irin su Amr bin al-As cewa fa yayi tun da ya musulunta bai ƙara iya haɗa ido da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam yace har ya kai ga ya manta sifofin masu bai iya kwatanta ma shi yace bayan ko na san shi ya sani kafin lokacin ma kafin ya musulunta ma da su aka yi ta haranta ma yace amma da ya musulunta yace saboda kwarjinin manzon Allah ba ka iya kura ido ka kalle ka iya kallon da ba ka iya ba in ka san dole ka tunkiya yace daga nan ban ƙara da ido na na iya kallon manzon Allah ba in na tsaya gaban sai dai sun koyar da kai in ya bada umarni in ce sam'a da wata kawai an gama yace har sai da ya kai ne ban sai sai fanta maka fuskar shi saboda na dade ba ni kallon shi ba a iya kallon shi ba ka iya kura mai ido ba zai yi ba ba ka iya haɗa ido da shi ka kura mai ido ka gaba kallon shi ba kai gaba ba zai yi ba zai yi ba ba wata halitta da take yi wa manzo Allah haka in dai kuka haɗu da ka gan shi gani ko baka taɓa jin labari ba daga ganin shi na farko za ka san manzon Allah ne sannan ko ba ka iya kura mai ido ta yadda za ka iya kallon shi daga sama har ƙasa ba zai yi ba abadan bai yi ba saboda kwarjini da Allah tabaraka wa ta'ala ya saba ku kalli wannan matan da take ba da labari ummu wace ce man sunanta ummu ma abata ko na manta wanda take ba mai gidan labari da makaranta take kashfur gumma kalmomin ma kawai suka ishe mu sai da muka yi tashi juma'a nawa muna bugawa da su kawai duk abin da ta faɗi dole sai an fassara shi saboda balarabiya ce ta kauye bi ma'anar kalma shi ko mijin da yake mijinta ne shi ma mijin mace ta gaske da abin da ta faɗi shi kuma ya gane ba bututu ba ne ba fanke ne da fankasar ba ita mata mata shi ma miji miji bi ma'anar kalma an yi bako ya zo gidanmu to bari in fitanta ma bakon ka je da ta dinga zuba wani irin larabcin da ya fassara shi ko yana ganewa ya ce ka za ta ƙara zubowa ya ce ka za ta duk ya gane shi mijin ka sifanta manzon Allah da sifar da duk in ana neman a sifanta manzon Allah hadis labarin da ake daukowa a sifanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malan ka ta saboda haka sai annabi da ta gaya mai ya tambaye shi ta tambaye shi qala inna ma dhalika al-ard walakin man nukisha al-hisab halak yahlik yace a'a wannan ba hisabi bane za a dan gitta mutane ne kawai a dan kwada su kawai a ce yaya akai kaza ya ce aka ce wuce amma duk wanda aka tsananta ma bincike a ran nan ya halaka sai halaka saboda haka dan gwadawa za a yi a dan tambayi mutum ba ko za a bincika ba wasu abu za a rufa su yasa ake maganan cewa sai a dubi sallah in sallah ta yi kawai a ce a wuce sauran ba to na tobe in ko ba ta yi ba ma awwalu ma ta yi ba ba ba sauran ma dubo ne to balle kuma aka zo tauhidi aka ce tauhidi ake magana in babu shi wannan kofi komi ma ba za ba komi ma ya baci la yadkhulu jannata ahadun bi amali babu wanda zai shiga aljanna saboda aikinsa abadan in dai aiki za ka yi kowane irin aiki ne a ce ta dalilin shi a biya ka da aljanna to ba aikin da za a yi ba wanda zai aikin da zai ga aljanna ta fi ƙarfin kowane aiki an aisha zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam ita ma wannan hadisin ma ita ta rubuto mana arwato daga aisha ummul mu'minina radiyallahu anha iyalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam عن النبي صلى الله عليه وسلم لما زون الله إلى أن أنتم الله ثبت عليه يتي قال سددوا وقاربوا وأبشروا سددوا إن وقاربوا yawanci yare ne na mayaka abin da ake nufi da shi kada ku ja da baya ku sai su kibiyoyinku sannan ku matsa kusa kusa daga nan ba sai samun tagir ba wa abshuru daga nan za ku ci nasara ko yaren mayaka ne aka yi amma nan yaran rayuwa ne aka yi na neman aljanna kada kai baya baya kada kai sako sako sai ta kibiyarka wajen cin samun nasara sannan matsa kusa kuma saboda in ka matsa daga kusa ka harba za ka samu to haka za a yi nan aljanna kada mutum ne baya baya kada ya sako sako ya ce fa innahu domin ku ji fa la yadkhulu aljannata ahad la yadkhulu ahadun aljannata amaluhu ko la yudkhilu ahadan ko ay aljannata amalu eh yayi wannan ga faɗi da gaba babu wani wanda aikin sa zai shigar da shi aljanna babu wani mutum wanda aikin sa ne zai shigar da shi aljanna kun gane qalu wala anta ya rasulullah suka ce har kai ya manzon Allah har kai duk aikin da kake ku duba annabi yana sallah har kafar ta kumbura tana babbar shiga kumburi ba na sani saboda tsaba tsayuwa kafafun annabi har sukan kumbura saboda tsayuwa har wata rana ita dai ummul mu'minin ta gaisu ta ce irin wannan ba za ka dan sauƙaƙa ba kanka ba bayan an ce an gafarta ma abin da ya gabata na zunubin ka da abin da ya ya ya jinkirta ya ce to ba zan zama bawa mai godiya ba godiya ne ke yi ai ina godewa ne eh kaji abin da yake cewa yace ga hadisi Abdullahi bin Mas'ud da yake yare shi sallallahu alaihi wasallam na kokalwa yake kuwa yace ya bi shi sallah da ya fara karanta karanta Fatiha ya zo ya karanta Baqara ya gama ya karanta Ali Imran ya karanta Nisa yace sannan kuma in an zo wajen tasbihi sai yayi in an zo wajen tahmidi sai yayi in an zo wajen istighfari yayi in an zo wajen neman kariya daga neman aljanna ya tsaya ne aljanna ya an zo wajen wuta ya tsaya ne abin sun wuta duk a Allah ne cikin raka'a da wani ma shi da yace ya bi shi da aka yi sallah ya jira kawai ya jira kawai sai ya ce hannaye mugun nufi aka tambaye shi me mugun nufin ne ya gudu yace da yin kawai guduwa ne saboda ya ga sallan nan kai wannan sallah anya za ta gamu sai ya sare ya ce gaskiya shi tsirewa zai Bilal ya ce wata rana da aka yi sallan ya yi sallan ya yi sallan ana yi yana yi yana yi ya ce bai gushe ba sai dai ya zo gaya masa ya ce yau ba in aka ce kika ci gaba da ba za a shawur ba yau lokacin asuba ya yi tun farkon dare yana ta yi har lokacin saboda ya zo a kai sana ka sanar da shi in ba haka ba za ka makare ba za ka tsawar ba to auna wanda aka ce an gafarta mai komi da komi wanda wanda suka bi shi ma shi da kansa ya masa bishara da aljanna to auna to abin mutum ya auna shi da ya tsaye da ka to abin nan fa aikin babban to amma kuma ku dubi duk aikin nan an ce ba zai ba za har shi sai da aka tambaye shi har kai ba za ka shiga aljanna dan wannan aikin ba ga jihadi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da yaje jihadi wanda ya jagoranta da kai su 27 kafin ya bar duniya su 27 malam zani ya jihadi da kai an yi da shi ya tura kuma sahabbansa suka je wajen 110 yana raye wannan turawa ya ce wuri kaza a je ya bada umarni ana zuwa ana ba da labarin da ke faruwa bai fita ba amma fita da kanshi sai da ya fita wajen su 27 ga na sahabbai wanda zai tura sariya ake ce masa razwa shine wanda ya je razwa wanda ya je da kanshi sariya ta ce masa jami'in saraya shi ko razwa ce razwa to razwatun nabi sallallahu alaihi wasallam akthar wajen sabawar shirk shi da kai wanda ya tura aka je kuma dari da wani abu amma duk da haka kaga yadda ummul mu'minin take cewa sannan ga yadda ya san Allah tabaraka wata'ala idan ya zo yana sallah aka ce sai a ji motsi daga cikin zuciyarsa kamar tukunya lokacin da ta tafasa idan yana sallah aka zo kusa da shi za a ji zuciyar shi na motsi saboda tsoron Allah kamar yadda tukunya ke yi in ta tabbata haka za a ji daga zuciyar shi saboda tsoron Allah saboda haka babban abu ne قالوا ولا أنت يا رسول الله حقي قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بمغفرة ورحمة yace hanni ba zai shiga da aiki na ba sai dai Allah ya lullube ni da gafararsa da rahamarsa wannan shikenan an samu wannan kuma an samu to da aka shike nan wa an utbata bin abdullah radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law anna rajulan yujarru ala wajhihi min yawm wulida ko ila yawm yamutu hariman fi marbati allah azza wa jalla la aqarahu yawm al-qiyamah kun ji magana da muke ta maimaita duk da wannan bai kawo shekarun ba amma dai kusan kucin wancan ne law anna rajulan yujarru ala wajhihi min yawmi wulida da za a ce mutum a rika jan shi a fuskarsa yana kan fuskarsa yana bauta min yawmi wulida tun daga ranar da mamansa ta haife shi ila yawmi yamutu hariman har ran da zai mutu ya tsufa tukub-tukub kuma duka wannan ibadan jan fuskan nan da yake yi fi marzatin lahi azza wa jalla wajen neman yarda Allah yake bai yi wani abu na shi ba gaba ɗaya rayuwarsa ya bada ta duka tun daga ran da maman shi ta haifai ya sa boshin shi ƙasa yana jan boshin ƙasa saboda neman yarda Allah har ya tsufa tukub-tukub ya mutu kuma duka wannan yayi ne saboda neman yarda Allah azza wa jalla la haqqarahu yawm al-qiyama to ranar tashin al-qiyama sai ya rena aikin sa sai ya ga cewa ya wulakanta ranar tashin al-qiyama zai rena wannan aikin wannan aikin da yayi gaba daya zai daukai ba komai bane ranar kiyama zai sa ran ba zai sha ba shi ba wa amma Muhammad ibn Ali Umaira wa kana min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin sahabban manzon Allah asibuhu rafa'ahu ila nabi sallallahu alaihi wasallam ina tsammanin ma wannan hadisin ya jingina shi kai tsaye zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala law anna rajulan kharra ala wajhihi min yawmi wulida ila yawmi yamutu hariman fi ta'ati Allah azza wa jalla la aqarahu dhalika al-yawm wa lawadda annahu rudda ila ad-dunya كيما يزداد من الأجر والثواب سبحان الله الذي تصابت كريما كوي yace da za a kaddara mutum ya fadi a kan fuskarsa ya yi sujada tun ranar da mamansa ta haife shi da ta haihu shi ba ɗaukar shi aka yi aka sa cikin tsumman goyo ba ka kaddara da aka yi wasu kawai faduwa ya yi kafa goshi shi a ƙasa sunar da mamar shi tafe shi min yau ne wuri na ila yau mai ya mutu harinan har zuwa lokacin da zai mutu bayan ya tsufa tukub tukub bai iya tashi kasan ko zai shekara ɗari wata kila kenan ko sama da haka yana nan fi ta'atin lahi azza wa jalla yana biyayya ne ga Allah kawai a waɗannan shekaru la'aqarahu zalika al-yawm da wannan ranan in ta zo zai yi aikin nan zai ga cewa ba komai bane banda nan ma wala wadda ai annahu rudda ila dunya idan ya ga masifar tashin alkiyama da yayi wurin a dawo da shi duniya wanda ya wannan bauta sai yayi burin ina ma da yau za a dawo da shi duniya kai ma yarda da min al'ajari saboda ya samu ya kara lada ya dan kara samun wani dan sakamako ya kara wasawa a bashi wata lada ya zo ya yi wani aiki ko tazmiki ɗaya ne ko biyu saboda ya kara samun lada ko ya sadaka ko da da naira ɗaya ne dan ya kara samun lada amma ga dama yanzu ko mamaye ku kaddara wanda wannan shekarun a ce zai bure ina ma da za a dawo da shi duniya bayan kotun da aka haife ta ya kafa goshin shi a ƙasa bai taɓa ɗagawa ba ba maganar neman abinci ba maganar kaza ba maganar kaza bayan jiya muka yi magana in kana da shekara sittin to har zuwa lokacin da za ka mutu ka kai saba'in ma mukaddara to shekarun fa da kai na bautar Allah ba su kai shekara uku ba duk sauran naka ne daga bacci sai neman abincinka da kai da shi kawai amma shekara uku za a samu wasu ma shekara uku ba cikin shekara saba'in shekara biyu da wani abu kawai sai ta bauta Allah shi gaba ɗaya sauran nan duk daga bacci ka ci shekara ashirin da hudu kawai da bacci a cikin su sauran kuma ashirin da wani abu kuma na neman hayagaga don ka haɗa nan ashirin da hudu can ga ashirin ka ɗauka ma can ma ashirin da hudu ma balle ma ya ma sa 24 sai 28 muka ce ko a hado ga 24 ga 28 hada nan nawa kenan 50 da wani to duk wannan naka ne ba kai ka tin naka ne to sannan kuma a zo ka ya gaga da sauran haya gaga a cire waɗancan hukun sauran dishu ne ne eh shine ai zo ka kwaje kudin sauran ma wanda ka ci abinci da wanda ka je bayi da wanda ka maimaita da wanda ka ci da wanda ka ci sun lunka ko biyu na wanda kai na bauta na shiga bayi da cin abinci sun lunka na bautar eh ina ai suke da kashi kafantan da ya rage wajen shida da wani abu zuwa bakwai su ne na cin abinci da shiga bayi sun fi na bautar na bautar ai su ne yan kaɗan su ne guda biyu da shekara biyu da rabi ba wanda ya shekara biyu da rabi wanda ya kai saba'in shi ne kusa uku a bautar in bai zama tantiri ba kafin ya zama abin wannan ana nufin tun da ya tashi mutumin kirki ne ba shekarun iskanci ba wai wanda sai da ya juya ya kai shekara arba'in ba ma sannan ya ce bari mu tuba kai mu kowa wuri Allah ba kwa ke magana ba nan ana maganan wanda tun da ya tashi kawai dama shi bai balle ba ko ina kan hanya ya tun da ya tashi farko ba wanda sai da ya gogo ya dawo ya tuba ba ba shi ake magana ba nan wanda ya taso daga san da ya tashi daga balaga tun daga balaga ya tafi tambal ya tafi daidai shi ne ke da shekara biyu ko wani abu da wani abu na ban ji ba to wai ma dai mu kwatanta ba dai wanda wannan in an yi bautan mai kyau ba to shi ne yake da shekara biyu da wani abu a cikin shekara sittin in saba'in ne yake da shekara wajen kusan uku kenan ta kusa uku to shi ne wanda daga balaga dama ya taso gidansu da wannan tarbiyyar balaga na tafkashi kawai ya ci gaba da aiki ana ta fashi bisa hanya yana ta tafiya har ya koma da cin gashin kansa shi ma yana bin hanya to shi ke da shekara biyu da wani abu ko shekara uku in ya kai shekara saba'in sauran suna nan kanka je ka faɗi wani wuri su ta tambaye kan littafi domin mutane yau haka suke da sun je su wannan karatun ma ba su ma gane ba kuma sun gane wuyar karatun ne yake da wahala sun tambaye mutum to na ka samu ga littafi nan na kusa kusa kai fa su tilo umrakal intaji shi ne nan muka karanto inda yi bayani har da calculations din da yawa duk je da yi calculation shi ya sake cewa in ka samu dama kawai kai sauri ka toshe kafar da za ka yi bauta Allah sosai in Allah ya baka kuɗi ruga maka ka je maka ko baka da gida ko baka da komi in ma mota ce gare ka baka taba zuwa ba kai da ta je ka maka ba laifi kai ba dan ka sai da ta ka je ka je kai maka ko kai umra domin in ka je ka samu kai raka'a biyu a cikin harami raka'a biyun nan masu kyau kai sa'a Allah ya karba in ba a can bane in ka dawo Najeriya wannan raka'a biyun naka sai ka shekara ɗari biyu da talatin da wata shida sannan za ka yi wannan raka'a biyu kuma sannan kullum kana yin raka'a goma sha biyu ba kai bashi ba malam bai fito ba ko raka'a biyu a harami na makka ta fi raka'o'in da za ka yi a nan Najeriya ko ina ne sai in ka kullum kana raka'a goma sha biyu a nan kana raka'a goma sha biyu a nan sai ka yi shekara ɗari biyu da talatin da rabi sannan za ka kamo raka'a biyun da ka yi a cikin harami wannan dole kun gane Allah sa mu sani mutanen da ake cewa idan suna da makwabci mabukaci taimaka mai ne tattalin ma to ba su ba wannan ga wannan fada mai ɗin yawa ta kada annabi a suna fada da ya haka aikin nan ai aikin yana ɗaya da yake ai to aka ce dina zuwa su ta maimaitawa in ba su taɓa zuwa ba ko suna da kuɗin da yawa ba zai su duka ba su ɗeban mai sun su san mai su ba shi abin da ya kamata sannan su bi umaran kuma to wanda ke da shi da yawa ina ruwan shi da matsaloli to na to kaji akwai ibada wanda ake ce mata muta'addiya akwai ibada khassa akwai ibada da za ta zo ta tsallake wanda in kai amfanin ta zai amfani wasu akwai wanda za ta amfane ka kai kadai idan ka ga cewa tsananin makwabcin nan naka ya kai tsananin da wataƙila in ba sai maka ma zai shiga wani hali sai ka iya zuwa umran ka bashi abinda ka bashi ya fi ka tafi umra a wannan lokacin da bukatu ne ke nuna haka ba ka ga ibnu mubarak da ya tafi za su ga aikin hajji ba suna ta maimaita a dama sun sa sun sha zuwa in sun tafi hanya suka je suka gamu da wata da marayu ɗayanta marayu sun zo suna cin mushi sun dauki motar angulu ko motar kaza sun gudu sun duga yace kai wancan gashi mata yana ganin su da alamar musulunci abin nan ba ya ga sun dau moshi a bola alallaba a bi su me dalilin daukar motar nan suka je suka ga aka ga suna fikewa yaje yaron shi dawo ya ga masa sai mutanen nan fa yace ke ni ya hada ki da wannan abin nan tace ba rayu gare ta abinci ba abu ko sai su lallaba su je bola in dare yayi daga mutane kafa ta dauke saboda suna jin kunya don suna duba bola da rana muko kaga namu nan suna jin kunya duba bola sai su suna jin kunya a dan suna duba bola saboda aka yi sun fukai sai dan mutane su ma sai mamaki yanda aka tsada su raka me dalili ta ce ba su da abinci ne ga marayu aka koma aka gaya masa sai ya ce ta a ce har an kai ga wannan matsayin marayu na cin mushe muna raye ko kuma sani ba to aikin haji ya faɗi akan mu bana na haka kowa dukiyar da ya bada ta zuwa aikin haji dama in za ta bi aikin haji yanda suka ce sai ya ce wa za a yi aikin makka duk wanda zai zo ai zai je aikin makka to ya kawo sunan shi ya rubuta ya zo ya kawo guzurin shi saboda ba zai yi a mutane duka ba duk wanda ya zo da zai je aikin haji sai ya kawo guzuri sai sai zai je aikin haji ga guzuri na zai je aikin haji ga guzuri tsara ba an tara sai hada ya tuki a jikin shi a tafi shi kuma dama mai kuɗi ne kuma shi ma kuɗin maya aka ya same su ai mun karanta yadda aka yi zama mai kuɗi shi aka zo aka ce to daga nan an je aikin haji duk abin da za ka ci abin da za ka sha da abin da za ka saya kana nan kana yi daidai tunanin kuɗinka ko in zaka sai wani abu kaza ya biya in zaka sai wani abu kaza a biya in zaka sai wani abu a biya duk komai a gama in za ku dawo ka so tsaraba iyayen da kake so a biya in kuka dawo gida sai ya zo ya ce kai ka ba da duk kaza ne ma lokacin da za a tafi ko ya ce ya ce ga kudinka sai ma ka ba da kaza ne da za a tafi ko ya ce ga kudinka shikenan kun yi aikin haji da umra daga daga wurin Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya biya muku sai zai biya ya ji wani rai to shi ne yanzu suka tafi ce to kudin nan yanzu ba aiki hajjin nan waɗannan mu ba su kudin da ba za su ƙara shiga wannan halin ba mu koma mu kuma in Allah ya kai mu baɗi kuma na yi maku alkawarin za a dawo ba aikin hajji kada ku damu izinin lahi ta'ala aka ba marayu kudin aka ce su je su ci abinci ka su ƙara ɗaukar bola ci an ba su kyautar da sun fita daga talauci to shi kenan suka dawo kafin a magana aikin hajji shi yayi mafarki ana cewa hajjun mabrur wa sa'yun mashkur wa dhanbun maghfur shikenan an gama hajjin ma dai abadan wa zai dan Allah zai to an gama an yi hajjin mabrur ma sai kuma sa'yun mashkur wa dhanbun maghfur aikin ku an gode zulubin ku kuma an kankare hajji kuma mabrura an gama addu'o'in kun yawa kuma ka ta da da tabbata shikenan an gama sai ka babu to na to ne ke sai mun sai sai sai mun fado da za daure mu akwai nan to ai ba yi ko biyu wala wata wani wani wani abin da ai ba ba ga wannan din ba ko na'am kai wannan ne shi ne abin da zamu tsaya mun ga kallo gaskiyar magana wato wato muna da aiki gaban mu lahirar nan malam sai da mutum ruwa Allah tabaraka wa ta'ala ya yi mana rahma na'am
Thank you. kuma da suke rayuwa a haka ne sai sallah da barka ina jin tsoron mutuwar wannan idan mu ga wallahi to shine masifa domin dai inda za ka koma ma baya ka karanta wancan littafin da muka karanta a zuhadu mi'a wasu sukan ce ba sa jin tambayar cewa ya yi yanzu kamar yanzu wannan maganar da ake yi shi yakan kwatanta kuma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka rayu a makka ko suka rayu a madina ko suka je madina suna zuwa makka suna yin waɗannan ibadoji amma kowa ya mutu yana jin tsoro to yaya mu to shine na ce da zai koma ma ya karanta wancan littafin da muka karanta a zuhadu mi'a duk waɗanda aka yi masu bishara da aljannan nan da manzon Allah ya masu bishara da aljanna su goman nan babu wanda ya mutu face yana kuka farko da farko sai na abubakar yana kuka yana kuka yana kuka hasali ma hasad da ya zo jiya ta kama shi jiki ya yi tsanani bai iya cin abinci kwana da kwanaki bai ci abinci ba rannan aka shigo masu jiye shi din suka ce to a nemo dan ruwa a zuba masa zuma ciki yayi dan galmi galmi ya sha da aka kawo ruwan nan ya zo kusa da bakin shi yaji zai sha yaji kaushin zuma ciki sai fashe da kuka yayi ta kuka yayi ta kuka su ma wanda suke jiya suka yi ta kuka suna ganin kamar jikin ne ka alfanani yayi ta kuka bayan ya daina kuka ya tsaya sai suka tambaye shi wannan kuka mai tsanani haka ya ce abin da ya sa yake kuka ya tuna ne da lokacin manzon Allah yana rayu ya ce wata rana sannan annabi yana cikin jiya ya zo gaida shi sai ya ji yana cewa ilaiki anni ilaiki anni ilaiki anni yana korar wata ya ce na duba kusa ban ga wata ba dan dan inda maganar da yake kamar yana korar wata ne na duba in ga wace ce ya ce bai ga komai ba sai ya ce masa abubakar duniya ce ta zo man tana cewa ga ta in ina so in kama ta in sarrafa ta yadda nake so shine nake korarta da ta tashi tafiya sai ta ce kai dai ka sulle min amma zan damci na bayan ka to abubakar ya ce shine yanzu nake jin tsoro ko ni ne za ta damka har na kai a bani ruwa da zuma a ciki in sha to kenan ni ne wanda za ta damka kaji da lilin kukai ya ga tsuntsu yana tsalle-tsalle a sama ya ce o ina ma da ni ne ɗan tsuntsun nan kaga yanzu tsuntsun nan ya ci abin da Allah ya hore mai ya ci sannan yana ta tsalle-tsallen shi kuma in ya mutu ba za a yi masa isali ba mu ko ga muna cikin hadari to sai na abubakar kenan da ya zo mutuwa ya nuna wata tsohuwar rigar shi da damal-damal ya ce in an gama wannan in na cika ku ɗauki rigar nan ku wanke ta saboda akwai alamar da ci da ci a jiki a wanke ta da shiga su bisa gaban Allah da tsafta sai ya ce ta ce hana baba ai da sababbin abu nan da muka so wanda in ka mutu za mu sama ya ce a'a idan na mutu ku sani cikin tsofaffin nan rayayye ke buƙatar sabo ni ba ni buƙatar sabo ni kullum ne da wannan yau fa ta kare yau ne zan bar ku zan tafi in Allah ya sa cikin abin da nayi na na yo alheri to in ko ban yo alheri ba yau za a hadu da Allah yau za a kunyata yace in kuka saban sabo kun fata dukiyar ku domin kafin ku dawo gida an yage shi an buɗe to haka ne da dalilin saban sabo to kawai maganar zamu hadu da Allah sai aikin mu yau ko dai in zama ba ko a gidan aljanna ko ya zama ba ko a gidan wuta dan bi ba tabba sakawa ta sai a bayo ko ba ko a ba ko a aljanna a gidan aljanna ko ba ko gidan wuta fa waka ce dukkan su in mun bi su aka sukai shi Usman bin Affan har cewa yayi ma tsoron nashi da ya kai cewa ya shi ko ya ji ma kafar ɗaya ya taka bakin kofar aljanna ba zai daina jin tsoro ba sai ya ji ɗaya tashi mu to haka suka yi Umar ya yi ta kuka yana cewa kai so na wayo ya ce mama na da ta san halin nan da zan shiga yau wallahi da ba ta haife ni ba da mama na ba ta haife ni ba da ya fi min yau da mama na na raye ta ganni kuma ga shi za ta yi gaban Allah da ta yi na daman da ba ta haife ni ba saboda haka abin babba ne lahirin nan tahiyar nan babba ce abu huraira khalifa ya zo gaida shi yana kwance a cikin gida aka ce Allah ya baka lafiya ce ba lafiya ita nan yake nema ba lafiya ta can yake nema yau ya ce tafiya ce ga ta nan doguwa kuma ga shi babu guzuri guzurin ba zai isa ba an ce mu bari haka karatu ne yana da tada hankali masu fara cikin magana tsaya nan kawai Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo ya samu daga cikin bayan sa wanda zai masu rahama ba dan halin su ba bakari hara eh haka ne haka ne haka ne akwai garafatan kuma akwai da ba garafatan ba tunda ka gani da yace wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun wannan aya ita ce aka sauka da aka sauka ta karshe sahabbai sai da suka rude wani ran nan fa nan muka yi magana Salmanul Farisi da aka faɗi wata aya da ya falla da gudu sai da ya kwana uku da sai da aka kamo shi da kuma karanta da ya ji ayar nan ya falla da gudu ya cikin daji sai da ya kwana uku yana gudu a daji sai da aka ja kamo shi aka dawo shi gaban manzo Allah saboda tsoro da yake ka duba Salmanul Farisi kalli matsayinsa wanda har sai da a gaban manzon Allah ke tambayan kowa ya faɗi baban shi ya ce ni baba na musulunci kuma annabi bai masa faɗa ba kai hasali ma annabi ya tattaro ya ce salmanu min ahlil bait ma kaga an faɗi aya fa ya falla da gudu cikin daji sai da aka bi cikin daji aka kamo shi kwana uku yana gudu a daji ina magana cin abinci na magana gudu yake a cikin daji sai da aka sa dakarun manzon Allah ka bi cikin daji aka kamo shi aka dace shi gaban manzon Allah saboda tsoro ne abun ba wasa bane saboda in ka faɗi waɗannan din haka ne amma maganan tsakanin Allah da bayin sa wajen aiki magana ce ta tashi hankali domin aikin nan an ce ka yi in kayi kayi kayi kayi kayi sai kuma fa ka dawo kayi roƙo a karba kuma ko a nan duniya ka fi kowa sanin misalin nan ɗalibi yana da wani confidence da zai ce dole sai ya ci jaraba ba zai jaraba ya gama bai da yana da Allah ya sa tsira komin yanda ya rubutun shi da kyau wani ma malamin ba yana jin haushin ɗalibin da zai ce komin siyan malamin nan sai na yi fata sai malamin ya ji sai malamin na jin daɗi babu wani tabbas aikin ko kayi sai ka koma kana jin tsoron to ma da kai an karba babu wanda zai sa Allah ya karba dole ko ya bari dole saboda haka in an yi aikin sai an koma ana roƙo ran da muka ce na Abu Darda sahabin manzon Allah ne a lokacin manzon Allah ya mutu sahabi ne ya yi sallah bayan manzon Allah ya yi jihadi bayan manzon Allah mai kuɗi ne ya ba da kuɗin sa ya aiki amma fa shi ke cewa ya samu labarin a bashi labari daga sama cewa an karɓan mai sallah ta farillarsa guda ɗaya a zahar ko la'asar wannan labarin ya fi a bashi duk duniya da abin da ke cikin duniya saboda zai sa ran zai tsira domin an ce inna ma yataqabbalu Allahu min almuttaqin Allah kawai yana karba ne daga masu tsoron sa to in ya karban ma ka shiga cikin muttaqin kenan sallah da ba bayan yayi sallah bayan manzo Allah yana da wannan tsoron to za mu yi ne kawai abin da aka koya mana bainal khawf war raja muna tsoro muna fata muna tsoro muna fata shikenan kawai amma babu babu wani tabbas na cewa kawai mutum da yayi kaza ya yana ganin ya sha babu tabbas tunda mun ce Umar bin radiyallahu anhu yace wani zai shekara 60 yana sallah ba mamaki har yanzu bai samu guda ɗaya da karba ba Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam kalli darajar sa kalli matsayin sa da girman sa aka sa su aiki shi da dan suka gina Ka'aba suka gama suka yi komai amma sai da suka koma suka yi addu'a suka ce rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim Allah ka karban mana wannan aiki wannan aiki da muka yi wanda ka sa mun yi ga aiki yayi an gaba to rabbana taqabbal minna ai dole ne kisa kullum mutum yayi addu'a ko yayi wani aiki kada ya tinkaho da shi kada da duk mutum yayi aiki ya tinkaho da shi daga ranar ya zabbi wurin Allah kada da shabu na'am shikenan alhamdulillah ko ba ka tuna na'am na'am babba ce ya ce wallahi ya ce to in ka kana lura yanzu misali ga misali zai fito a fili akwai tada hankali amma karin bayani ne yanzu saboda Allah idan mutum ya shiga bayi aka ce zai biya bukatar sa zai hau solar zai hau komi ya wanka ya gama ya fito minti nawa ke ci awa ko to kaga to kuma sallah azhar awa nawa ke ci ana yin ta to kaga daga nan ma ya fito fili mutane gudunwa suke inda ake sallar minti sha biyar a don sa to wanda ya zo da wuri kenan wani shi raka ɗaya ma zai samu raka ɗaya ya tashi ya kunkuma sauran ya taso kuma ya sauri ya wobe waje minti nawa yayi amma wajen wankan shi ya fi yi wanka cikin jaku zai ke wanka ya kwanta ma ciki tukunne sai zai suma ma jikin tukun kafin ya fito kafin ma ya fara wankan sai ya ci awa biyu yana wanka yana cikin wanka in mace ce ko sai ta kashe wajen awa uku ta je ta kwanta wajen minti talatin a cikin jakuzin wai tana gasa jiki sannan ta fara wankan sannan ta fito kuma ta zauna gaban madubi ta dinga gutsutsure ta shafa wannan ta goge wannan ta shafa wannan ta goge wannan ta kai ta fasa pimples ta fasa wani ne ga goge kauje ga goge kaza ga goge kaje minti nawa aka ci to sannan kuma cin abinci wani yanzu ya zauna wajen cin abinci awa nawa ke kafin ya gama ko a gidansa ne ko a wani wuri ya zauna a aje wannan a aje wannan ya tsotsi wannan ya tsotsi wannan daga nan ya zauna yana tsotsa yana taɓa waya yana tsotsa yana kallon tv yana tsotsa yana daga lokacin da ya fara cin abincin nan zuwa sadda zai gama karanci ya ci awa daya to duk ka haɗa da na wanka da na wannan da na wannan da na ba da nawa awa nawa za a ci kuma a sallah awa nawa ka ci ka duba masu kurkura ne za ka gani a masallatai ba a fara sallar da shi ba kuma in an gama ya riga kowa fita wanda ya yi gurgura maimakon ya zo cikin masallaci ya zo ya jira ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza yau din nan a aikace zan gaya ma ba wai awa abin nan ba yau na shiga masallacin shan jafar karfe hudu saura minti biyar mutum ɗaya na tara a cikin masallacin wallahi alazim mutum ɗaya na tara tal mutum ɗaya na tara har mai kiran sallar nan ya tada mu aka kira kuma da aka gama kiran ba liman duk da haka ne yau yau din nan nake baka labari a masallacin Sheikh Jafar ta gaya ma kowa dazu da yamman nan la'asar sallar la'asar na fito daga gida nace bari ko zan zo markazin sallah sai naga kudu saura sai nace ta irin tsaya na kudu da kafin ka markaz abin nan yayi na tsaya na shiga masallacin mutum ɗaya na tara a cikin masallacin yana karanta Qur'ani shi ya shigo ni ne na biyu na yi nafila na jira sannan sai mai kiran sallah ya shigo mai kiran sallah ya zo ya kira sallah ya ƙara aka kuma ya ƙara nafila aka ƙara ƙarfe hudu ba liman sai da suka ja dubo ni a ce masu sallah to ka auna wannan ba alamar tashi aljama ba ne saura minti biyar kusan ƙarfe hudun sai lokacin sallah ba wanda ya zo babban masallaci ne minti kun zace maka saura minti biyar sai na duba agogo kudu saura minti biyar na duba na hannuna na duba na bango saboda kada ya zama na yi kuskure mutum ɗaya ne a cikin masallaci a wannan lokacin to auna saboda haka addini a riga an an an dabalgala shi sai Allah ba mu sha kawai kowa na hada hadarsa kowa na haya gagarsa to kaga dai wannan lokacin ko an kira sallan nan an ce ma za a kada minti goma wasu duk ba za a yi da su ba domin wani dama ba zama yake da alwala ba ba alwallan ba komi sai ya ji kiran ya fara alwala Allah dai ba mu mafita to da wannan ne zaka rika auna mutane ka daina a daina auna mutane da ganin wai in an faɗi falala ko an faɗi wani abu a ce to ai kowa zai sha to ai an an faɗi abin din mutane nawa ke yi yanzu ko kunan da kuke zuwa nan wurin za a maimaita jiya a gaya maku abu a gaya maku abu amma yanzu in na tambaya sai ka ji din sai an yi maganan jiya har yanzu din wasu yau ba ba tambayoyi da wasu suke yi ai karatun nan kullum a maimaita ai karatun nan amma wani ya dauko waya sai ya buga ma tambaya sai ka gane gaba ɗaya me sai ke da karatun duk abin da kake faɗin nan baya ne kuma sai a ce shi ɗalibinmu ne sannan ya tambaya aka inda aka yi shi na ake bane a faɗi abu a ce ma yau na gaya maku faran nan wani yaro nan kuma wallahi yaron nan ya burge ni da ya ce karatun nan da ake ya ce yana tada mai hankali shi bai samun zuwa amma hankalin shi yana tashi shi karatun nan sai dai shi masifar shi sallah asuba an ce sallah ga ta shi yayi yayi yanda za a yi ya rika yin sallah asuba amma ya kasa in ya sa alam ma alam in yayi ya gama shi bai tashi ba sai na ce mashi to na ce yanzu tsakaninka da Allah ka kaddara a ce ma yau in ka tashi sallah asuba in ka je masallacin nan zaka zaka samu miliyan daya zaka tashi sai shi gaskiya malam wallahi in dai na tabbatar za a samu zan tashi saboda haka zan yi maka yana faɗa in iya kokari na ne ka tashi tsakani da Allah wannan magana da ne mai tashi yace wallahi ya tabbata zai samu miliyan ɗaya nan tabbas yace zanna ma zai kwana yace ba zai sa ba zai baccin bane kwata kwata ma balle ma ya sa ya tashi zai kin baccin ne kwata kwata saboda ya zai samu miliyan ɗaya nan saboda aka gaskiya zai yi yayin da zai yi rika samu yana samun sallah su wannan na ga mai magana da tashi to kuma ba haka bane yanzu yau da ran nan da muka jiya ba muka ce dan ka tashi da safe ko zuwa yini ba ma kayyade ma ba sai da safe kawai aka ce in ka ce ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku ilahan wahidan samadan ahadan samadan lam yattakhidh sahibatan wala waladan wa lam yakul lahu kufuwan ahad idan ka maimaita sau goma za a baka lada miliyan 40 yanzu yau kowa yayi nan wani akwai wanda bai ba kai ne wace kace kai ne kai shiru ba da kai ba da kowa ya shiru kai ne ba kai ba babu ne wanda yi wanda ma bai yi magan samu neman shi kawai a rufa asirin ni dai na san nan da wahala ce ya kowa ya yi to miliyan arba'in aka ce za a bada kana ganin malam zani ma kai shi ne da yi wani da gargajiya su kana yayi zai bai wani bacci bacci kamar yana jin muka wani mai jin mu aka ce za a bada miliyan arba'in za ka manta ba ka yi ta ba to kaga to na muna fata Allah ta baraka wa ta'ala ya saka mun mu mutu to mu gane kada mu a bari sai lokacin da mutuwa ta zo mala'ikan daukar rai ya zo sannan mu gane na roƙon Allah wannan magana mu kulle da aka kawai Allah ya taimake mu ya saka mun mu mutu ya sa mu faɗa kai mu tashi daga baccin da muke ciki wannan su ba baccin nan mai nauyi da muke ciki Allah ya saka mun mu mutu tashi نكتفي بهذا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم يا ربي يا ارحم الراحمين يا ارحم الضعفاء والاقراء والغرباء والمساكين انزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وزكي قلوبنا ونستر مغفرنا وعلم اخلاقنا وقوي ايماننا وثبت عند السؤال جوابنا وابن عمل اهل الجنه بنا توفنا عن تراب عنا وحفظنا في ذمرة نبينا وعن أدواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة حنة مريئة لا نزوى بعدها أبدا يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين